ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan yammaci na Lahadi daren Litini yau muna 20 ga watan Jumadal Akhira hijira na da shekara 1446 a kidan miladiya yau 22 ga watan 12 shekara ta 2024 mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub littafi da ke magana akan gurbacewan zuciya da kuma irin yadda hakan yakan haifar da mummunan rayuwa da mummunan ƙarshe da kuma mummunan makoma Allah subhanahu wataala ya tsare mu muna littafi na biyu wanda ke magana akan at-taraf to mun gama jin matsaloli mun gama jin irin yadda at-taraf yake da irin hadarinsa da misalansa da yadda Qur'ani ya zarge shi da yadda sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama suka zarge shi da dai matsalolin da ke da alaƙa da haka to mun faro karatu akan ilaj magani mun gama jin matsaloli yanzu mun fara kwankwaɗan magani mun ji magani na farko da malin ya kawo akan attaraf shine mutum ya saba ma kansa ko kuma kada mutum ya saba ma kansa da hutu da miƙe ƙafa da kasala mun ji bayanin da malin ya kawo akan wannan har ya zabarar akan lallai kowane mutum ya horar da kansa akan yin aikin da zai amfani shi ko aikin gida wanda ke karatu da Allah ya haƙuri wanda ke karatu nan da Allah ya ɓoyi wanda ke karatun nan ya ɓoyi malam ya zabar akan mutum ya sanya himma ya ga aikin duk da zai amfani shi na yi ko aikin gida ko aikin sana'a ko wani aiki wanda yake akwai amfani na duniya ko na lahira ya kuma kwadaitar akan 'ya'ya maza da 'ya'ya mata kowanne daga cikin su kar a bar su banza ba aiki 'ya'ya maza su rika noma su rika gyara gona su rika gyaggyara irin ciyayi da ke gefen gida suna tsarkake gida suna tsaftace gida ‘ya'ya mata a horar da su nan ya ƙara da yawa kwarge shi sautin yawa ‘ya'ya mata a horar da su a kan wanke-wanke da wanke tukwanen girki da ƙore da irin waɗannan abubuwan a koya musu yadda ake tsaftan gida da sauran abin da ke da alaƙa da wannan sannan mun ji abu na biyu da ke magance a taraf shi ne yin zuhudu a cikin duniya mala ya kawo mana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi addu'a cewa ya Allah ka sanya arzikin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama kafafan kafafan shi ne ɗan abin da zai ishe ku yau ya hana ku roƙo ya hana ku bara amma ba wani abu da za a miƙe ƙafa a ciki a yi tafacaka ba. Malam ya ce inda mutane za su kalli haƙiƙanin duniya da sun fahimce ta walaƙantacciya ne wofintacciya ce, har ya kawo wani hadisi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake buga misali da gurɓacewa da ƙasƙancin duniya a wurin Allah. Ya ce ƙasƙancin duniya a wurin Allah bai kai ƙasƙancin ɗan ƙaramin akuya mai yankakken kunni kuma matacci wannan ya fi daraja a wurin Allah sama da yadda duniya take da daraja a wurin Allah to haka nan dai malam ya kawo ɗansu bayanai ya nuna cewa ita duniyan nan kaɗan same ta gwargwado ka mai da al'amarin ka ga Allah ya fi ka samu da yawa kai ta face ka inda za mu tashi yau shine yake cewa abu na uku أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه في الدنيا ولا ينظر إلى من هو فوقه cikin magunguna da za su taimaka wa mutum ya warke daga cuta na attaraf mutum ya rika kallon wane ne ke ƙasa da shi a duniya kada ya rika kallon wanda ke sama da shi a duk lokacin da mutum yake kallon wanda ke sama da shi to zai hana shi kai sai ka gode ma Allah to a cikin al'amarin duniya ka rika kallon waye ke ƙasa da kai ba waye ke sama da kai ba in kana kallon mai miliyoyi kai sai ka rena ni'iman da Allah ya maka amma duk yadda kake jin kai talaka ne wallahi idan ka kalla zaka ga wanda ya fi ka talauci to wannan zai baka lasisi sai kai ta ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala mali ya ce to mutum zai yi haka hatta ya arifa ni'matallahi alaihi har mutum ya gane irin ni'iman da Allah ya masa wala ya taɓalla'a ila zinatin latifiya ashabu taraf ba zai ta daga ido yana kallon irin kecerenin da 'yan duniya suke yi ba idan ka ce wannan za ka raka kallo kai ta kallon wani ya zo da babban mota motocin shi kaza gidajen shi kaza tufafin shi kaza wannan zai hana ka godiya ga Allah amma ka rika kallon ina wanda bai kai ni ba to wannan zai baka dama sai kai ta godiya ga Allah subhanahu wataala ba kuma za ka yi tafafataka don ganin ka tara duniya ko ta kowace irin hanya ba sai dai hanyar da ta zo ta halal sai ka bi ta hanyar da ta zo ta haramun za ka haƙura da ita saboda ka san Allah subhanahu wataala ya yi maka ni'ima abu na hudu ta kasirul amal taƙaita buri kar a sanya dogon buri a rayuwa dogon buri babu sharri kamansa kuma dogon buri galibinsa daga kururuwan shaidan ne amma ba shi da hakika na ba ku labari wata rana cewa ina zaune da waɗansu ɗalibai 'yan sakandare kaga ɗalibai ne wanda yake so ba su magana ma inda duniyan ta sa gaba ba tukuna 'yan sakandare ne suna ss1 ko ss2 ko 3 ƙololuwa dai kenan sai nake ce musu kowanne daga cikin ku ya gaya min menene yake ganin idan ya samu a duniya yana ganin kaman shi ba shi da wata damuwa galibinsu ina gaya maka wannan magana ta kai shekara goma sha biyar galibinsu abin da suka ce suke nima miliyan ɗari miliyan ɗari miliyan ɗari galibinsu abin da suka faɗi kenan suna neman miliyan ɗari sai na ce to mu ɗauka ɗaya bayan ɗaya kai wani kana neman miliyan ɗari ya ce me za ka yi da miliyan ɗari ce Allah ya shek ashtari baitan jamilan na ce to kamar na nawa ya ce kamar na miliyan uku sai mi in sai mota guda ɗaya in bar shi a gida ɗaya kuma ina ɗan shiga yau da kullum kamar na nawa nawa kamar na miliyan ɗaya ɗai to na ji sai mi Allah ya shek a tazawwaci to mun ji nawa za a kashe a bikin yayin lissafin abin da za a kashe shi ma dai bai mice miliyan uku ba duk muka gama tattara lissafin abin da yake nema a duniya miliyan tara amma shaidan ya gaya mishi wai yana neman naira miliyan ɗari na ce to bayan wannan fa sai me wallahi aisha ya kasance dai a cikin account na ce to yana cikin account sai kai mai shi a dai bashi dai a cikin account so bi ma'ana kenan kawai shedan ne ya gaya mishi wa kana neman miliyan ɗari amma a haƙiƙanin gaskiya miliyan tara yake nema to da ni da kai a yanzu din nan in kowa ya keɓe kanshi ya makan shi hisabi wallahi irin wannan ƙaryan shedan ke gaya mana irin wannan ƙaryan shedan ke gaya mana cewa kai irin abin da fa kake nema fa gaskiya fa kamar dai ka samu biliyan biyu to in ka zauna ka ƙididdige abin da kake nema duk za ga bai takara karya ba ƙila miliyan goma sha biyu ma ya ishe ka ƙila miliyan ashirin da biyu ya ishe ka ƙila miliyan hamsin da biyu ya ishe ka amma shaidan yana kana son biliyan ne da haka yanzu idan Allah ya baka miliyan biyar sai ka ɗaga to yanzu kana bin Allah bashin yanzu biliyan ɗari tara da casa'in da biyar sannan a haɗa ya zama biliyan biyu da ka kwata-kwata ba za ka ƙira miliyan biyar ɗin cikin wanda za ka godiya ga Allah a kansu ba. To, kowa ya kalli kanshi yanzu haka zai samu, shaiɗan ya ta saƙa maka ƙarya a cikin zuciyarka, cewa ga iya abin da kake nema, kuma wallahi a haƙiƙanin gaskiya ƙarya ne baka da buƙatuwan wannan. Kana iya samun kuɗi ma sai kaga ka kwana biyu uku huɗu biyar da shi ba kai komi da shi ba, kawai yana tare da kai. Ko ba a samu haka? to amma shi dan a wannan lokacin yana gaya maka kai wannan fa kudin fa wannan ai bai ma isa komi bane bai ma isa so man taba ba kai kana neman yanzu kaza ne kuma ƙarya ne to shine nan malam yake ce mana cikin abin da zai taimaki mutum ya warke daga cutan attaraf ya zama ya takaita ma kanshi dogon buri an abdullahi bin umara radiyallahu anhu ma qala daga sayyidina abdullahi dan umar yake cewa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi mankabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dafa kafada ta nasu sallama ya dafa kafadan sayyidina abdullahi dan umar saboda irin kyakkyawan mu'amala na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan sayyidina abdullahi dan umar bai wuce ɗan shekara 11 ko 12 ba bai kai 15 ba amma manzon Allah yana girmama shi yana mutunta shi saboda rukon shi da addini da san da yake ma Allah da manzansa manzon Allah ya jawo shi kusa da shi suna mu'amala tare har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana zai kama kafadansa ko ya dafa kafadansa irin dai yadda manya suke ma yara na tausayawa da jin kai da nufin alkhairi sai manzan Allah faƙada sai manzan Allah ce kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiru sabilin sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mishi wasiya wasiya ta gaskiya wasiya wacce za ta tsaftace zuciyarsa za ta hutar da zuciyarsa za ta ɗora shi akan daidai za ta kuma karanta mishi haƙiƙanin yadda duniya take sai manzan Allah ce kun fi duniya ka annaka gharib ka zama a cikin wannan duniyan tamkar baƙo aw abiru sabilin ko kuma mai wucewa akan hanya kowa da ya san irin yadda baƙo yake baƙo da ya niko kaya daga nisan duniya ya zo garinku kullun dai jakan shi zaka ga tana nan a rufe ko kuma a kintse saboda baƙo ne kwana biyu ko uku zai yi ai ba zai zo ya miƙe ƙafa ya batsatsala kayan shi ba jakan shi tana nan kowa ya san duk wanda ya tafiya yana da jaka to jakan shi tana nan a kintse to haka ake so kai mu duniya kawai ka ɗauka cewa ka ɗauko amanar rayuwa ne za ka ɗan yi ɗan tsirarun kwanaki to haka za ka ɗauki duniya kuma wannan ita ce haƙiƙanin duniyan ko ka yadda ko baka yadda ba menene hakikalin duniya waɗansu sun zo sun shuɗe waɗansu sun shekara dubu amma sun shuɗe ba su a yau sun zama tarihi waɗansu sun shekara ɗari waɗansu sun shekara tamanin waɗansu saba'in haka ake ta shuɗewa ake ta shuɗewa ake ta shuɗewa zai wahalan gaske yanzu a nan kusa ka samu wanda yake da shekara ɗari da hamsin galibi sun tafi to a sha ka hakikan duniyanki da haka in ma ka ce baka yadda ba haka dai duniyar take ka zama garib bako a cikin duniya duk cikan mu nan mun zo bakunta ne a cikin duniya kuma yanzu yanzu nan zaka ji mun tafi waɗansu baƙin ma za su sake zuwa su ma yanzu yanzu zaka ji sun tafi haka duniya take ta tara baƙi tana iza ƙiyansu baƙo ya shigo ta iza ƙiyin shi baƙo ya zo ta iza ƙiyin shi to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai masa yadda abdullahi dan umar wannan wasiyar ta gaskiya mai tsarkake zuciya sai ce to haka nake so ka zauna a duniya ka ɗauki kanka tamkar baƙo kuma da macen baƙon ne aw abiru sabilin ko kuma mai wucewa mai shuɗewa ta kan hanya mai shuɗewa ta kan hanya kai ka taɓa ganin mutumin da ya zo zai tsallaka titi da ya shiga tsakiyar titi sai ya kwanta ya miƙe ƙafa ya tafa caka ai din me son ya tsallaka titi a gurguje ne yake zuwa ya kalla gefen hagu da dama shin babu wani abin hawan da zai zo ya ji masa ciwo in ya tabbatar da haka sai ya tsallaka to haka ake so ka ɗauki kanka a duniya irin yadda ka san matafiya na bin titi su tsallaka titi yanzu yanzu ne kana fatan yanzu yanzu hanya ta kyau ne kawai ka wuce to ka zo duniya ne kana fatan ka kyautata aiki daidai gwargwado domin ka san yanzu yanzu nan zaka tsallaka ɗayan gaba ko ka so ko baka so ba ko mun cijewanka wallahi haka za a iza kiyanka sai ka bar inda kake haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ma sayyidina Umar a sayyidina Abdullah dan Umar wannan wasiya domin me kada ya rudu da wannan galbatacciyan duniya da aka tsine mata aka tsine ma abin da ke cikinta sai dai ambatan Allah da abin da ke da alaka da ambatan Allah sai kuma malami sai dalibi su kadai ne ba tsinanu ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi to kada ka rudu don kana jin lafiya kada ka rudu don kana da yalwar lokaci kada ka rudu don kana da ƙuruciya kada ka rudu don kana da mulki kada ka rudu don kana ganin waɗansu abubuwa sun kewaye ka na ƙyale-ƙyale na facaka wallah kar ka rudu yanzu yanzu duniya za ta ba da kai wanda ya ɗauki duniya uwa to zai zauna maraya duniya sai ta bari sai ce kai ƙololuwa sai ta kauce ta baka guri wani in ya faɗo ya mutu wani in ya faɗo ya karere wani in ya faɗo in yana da rabo sai ya miƙe sai ya gane haƙiƙanin ta sai ci gaba da gyara al'amuransa so da haka duniyan nan babu wani abin da za a saki jiki a yi ta facaka a yi ta neman a tara ko ta kowane abin nan kowace kowace irin hanya a'a ka bi ta a hankali kada ka ruɗu ka gane cewa ita gida ce ba matabbata ba hanya ce kawai kowanne daga cikin ya fito zai tafi lahira ne amma za ka ɗin yi transit a duniya za ka ɗan zauna jim kaɗan kwana ɗaya biyu uku shekara sittin ne saba'in daga nan kuma za ka yi gaba to haka ake so ka ɗauki duniya wannan zai baka dama ka zama ko da yaushe kana cikin taka tsantsan kana kuma cikin tattali saboda ai mutuwan za ta iya zuwa maka ko da yaushe ba shawara ba neman izini mutum ya tashi to mu haɗu gobe ashe goban nan yana ƙarƙashin ƙasa bai sani ba to wannan ya sanya sai ka zama da'iman cikin taka tsantsan kana kuma tattali wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma yaqulu duk lokacin da sayyidina abdullahi dan umar ya kawo wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya ce kaman yana ta'aliki akan wancan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce idza amsaita fala tantaziri sabah idan ka waye gari to kar ka tsinkayi yamma wa idza asbahta fala tantaziri masa in kuma ka waye idan ka yammata kar ka jiranyi kar ka tsinkayi asuba safiya in ka safaita kar ka tsinkayi yammaci wato in Allah ya tsawaita rayuwanka yanzu ka shigo yamma rubuta kanka kawai cewa wannan daren ba zan tsallake ba kafin asabahin gobe an yi bani to kaga duk wani haƙi da ke hannunka ba za ka yadda ka kwanta ba sai ka ba da shi duk wata amana da ka sani ba za ka yadda ka tafi ba saboda ka yanke ma kanka hukuncin cewa ba za ka kai safe ba wannan zai sa kuma kai ta istighfari wannan zai sa ka tashi kai qiyamul layli wannan zai sa ka rika taka tsantsan da Allah kana dan jin wani ciwon kai cikin dare sai ka ta istighfari kana jin cewa kila fa ba za a wayi gari ba kila ba za a kwashe da ni ba a wannan daren kuma mutum dubu nawa ne suka mutu a gaban ka a irin wannan sun kai yamma amma ba a wayi gari da su ba ai suna da yawa ba tsoho ba yaro ba mace ba namiji ba talaka ba mai kuɗi ga sunan yanzu yanzu ma mutum ya shiga bari in shirya in fito sai dai a fito da gawansa ai duk ga to haka nan kuma idan kai Allah ya taimake ka kai safe din to alhamdulillah da kyar na shafi da kyar aka kama ni mala'ikan mutuwa kamar da sayyidina Usman yake cewa yakan zo ya dauki rayuka kai ma fa yakan ganka amma sai ya tsallake ka saboda yanzu abin da aka dora mishi bai zo kanka ba to irin yadda yake tsallake ka kullun yana zuwa ya dauki wani ya dauki wani ya dauki wani kai kana jin sai wani ya zo ya ga maka cewa wata rana waɗansu zai tsallake ya zo kanka to ai wannan ɗaukan ko dai da daddare ne ko da rana ila an gane ko dai in baka mutu da rana ba za ka mutu da daddare in baka mutu da daddare ba za ka mutu da rana ɗayan biyu ne ba wani lokaci koma bayan wannan to shine sayyidina abdullahi dan umar yake cewa idan kayan mata kar kai tsinkayi za ka kawo asubai to yanzu alhamdulillah an kawo to yanzu an sha da kyar an kawo asubai to yanzu za a kai yamma zai wahala za eh ya ai da yamma kake kake ganin ba za ka ba za ka shigo safe ba to yanzu an zo safe to yanzu da safen ne kuma to za a kai yamma to ba za a kai ba wannan zai sanya in aikin gwamnati kake yi za ka yi taka tsantsan in sana'a kake yi ba za ka cuci kowa ba saboda kai da kake jin cewa kila zuwa azhar ƙila zuwa la'asar ƙila kafin magariba an yi an gama kun gane to amma wanda ya cire wannan haƙiƙanin lissafin to ba ɓannan da ba zai iya yi ba ina jin ana gaya mana cewa an yi haɗari ga sanan jana-jana ana kawo musu tallafi amma ɗaya daga cikin wanda ya haɗarin shi yana ƙoƙari wai ya saci kuɗin wani a aljihun shi wanda yake bayan wannan an ce ba su minti talatin ba duk sun mutu shi zuciyarsa tana nan ya haɗari ne fa jini ne ke zuba daga jikin shi amma yana miƙa hannu zai saci dukiyan wani da haka yanzu a wurin Allah zai je ma Allah a matsayin ɓarawo wata riba ya ci in ma da a ce ya sata ne ai ya kamata a wannan lokacin ne sai ya maida ya ce astaghfirullah wa atubu ilaihi saboda mene shi yanzu ga dalilin mutuwa ya tabbata masa ƙarara in wani yana da wahani cewa kila dalilin mutuwa bai zo ba to shi dalilin mutuwa ya tabbata mishi to amma a lokacin nan ne kuma yake satan dukiyar wani to kaga babu halaka da tabe wanda ya wuce wannan yace wa khudh min sihhatika li saqamik kai amfani da lafiyanka ka ribaci rashin lafiya tun yanzu kana da lafiya to kai abin da yake in baka da lafiya Allah zai ci gaba da rubuta maka ladan aikin da kake yi wa min hayatika li mautik kuma karibaci mutuwanka tun kana da rayuwa don akwai lokacin da yake wallahi ba za ka iya dawowa ka ce subhanallahi ba rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin wala yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha za a kai lokacin da kake fatan ina ma da za a bani dama in ce subhanallahi ladan da subhanallahi take tabbatarwa ta tabbata mini amma ba wannan lokacin to yanzu kai amfani da rayuwanka ka ribace ta sai ya zama idza marida al-abdu aw safara kutiba ma kana ma kana ya'malu muqiman sahihan idan baka da lafiya ko kai tafiya haka nan in ka mutu sai a ci gaba da baka aikin aikin da kake yi a rayuwar duniya lokacin kana da lafiya kana kuma da dama sai kuma kai sadakatun jariya wanda ko baka dare daga nan zuwa shekara 100 kana nan kana cin amfanin abin da ka tsururuta na alkhairi manzon Allah faɗi kofofin sadaqatun jariya da yawa ya kawo masjidan banahu ko ka gina masallaci aw mushafan warafahu ko ka gadar da alqur'ani mai girma ko wani littafi na ilimi aw ilman allamahu ko ilimin da ka ilmantar aw baitan libin sabili banahu ko kuma gidan da ka gina na matafiya wannan gida ka gina shi ne saboda ɗaliban ilimi duk wanda ya zo zai karatu ba shi da wuri to ya zauna a gidan fi sabilillah wannan gidan yana daga cikin sadaqatun jariya aw naharan ajrahu ko korama bohol ne rijiya ne duk wanda ka fitar duk yana daga cikin sadaqatun jariya aw waladan salihan tarakahu ko kuma dan kirki da ka bari yana maka addu'a ko kuma yana aikace-aikacen alkhairi bayanka duk yana daga cikin sadakatun jariya in Allah ya baka dama kai wannan lokacin da kake cikin halin rayuwanka to in ka so ka kwanta ka mutu baka da matsala account ɗinka za ka ci gaba da samun ambaliya yana shiga account ɗinka duk minti ɗaya biyu kawai sai dai ka ji account ɗinka yana cika da alkhairai saboda me ka bar waladan salihan motsi kaɗan zai ce wa gafir li abi wa gafir li abi rabbi gafir li wal walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira duk lokacin da ya faɗi wannan account in iyayen nan zai cika da aikin alkhairi ka gina masallaci tun daga safe har azhar yara suna nan suna ta haddan alqur'ani mai girma a ciki da haka account ɗinka kawai duk sakan ɗaya ne kawai alert alert alert ne ladan ya zo ya kira sallah liman ya zo ya shiga ya bada sallah ai ladan ka gaira mamnun ka ilmantar da ilimi ɗalibinka ya je ya karantar shi ma wancan ɗalibin ya karantar shi ma wancan ɗalibin ya karantar ila ma la nihaya haka kenan kowace sakan ɗai kawai kana samun ambaliyan alat na alkhairi a cikin mizaninka na kyawawan aiki ana kuma samun raguwan zunubi saboda ‘ya'yanka suna ta maka addu'a na alkhairi suna neman maka gafaran Allah to idan Allah ya taimake ka kai wannan to ka ci ribar rayuwa ka ci riban lafiya ka ci riban rayuwanka wa an hafs bin sulaiman rahimahullahu daga hafs bin sulaiman yake cewa da khala rajulun ala abi dharrin radiyallahu anhu wani mutum ya shiga gurin abu dhar radiyallahu ta'ala anhu kowa san sayyidina abu dhar wato ainihin ƙwararren mai gudun duniya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabbai sun tattaru akan dukkan alkhairin da ka sani amma waɗansu sun fi waɗansu fice akan waɗansu abubuwa in ana batun gudun duniya duk sahabbai haka suke masu gudun duniya amma sayyidina Abu Zarin yayi fice yayi zarra Abu Zarin yayi zarra a wannan babin duk sahabbai suna bin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama amma sayyidina Abdullah dan Umar yayi zarra wurin riko da sunna kamkam duk sahabbai babu jahili amma sayyidina abdullahi bin abbas yayi zarra wurin ilimi duk sahabbai babu rago amma khalid bin al-walid da ire-iren su sun yi zarra kowane sahabi zaga akwai abin da ya zarra shi yadda dukiya fi sabilillahi sai sayyidina abubakar da sayyidina usman sun yi zarra ruko da addini kamkam ba gudu ba ja da baya ba daga kafa ba wani kawaici in dai addini ya zo da kaza sai na umar yi ma kowa zarra sanin halas da haram sai na mu'az bin jabal ya yi ma kowa zarra aminci da amana a cikin al'umman nan duk sahabbai amintattu ne amma amir bin jara abu ubaida ya yi ma kowa zarra ilimin raban gado duk sahabbai kamar nan ce babu jahili amma zaidu ya yi ma kowa zarra ƙwarewa wurin karatun alƙur'ani mai girma duk sahabbai sun iya amma in ka ɗauko ubayyu bin ka'ab shine jagoransu sayyidina abdullahi dan mas'udin suna ciki abu musa al-ash'ari suna ciki da haka kowane sahabi ya duk sahabbai sun tattaru akan alkhairi amma waɗansu sun yi zarra akan waɗansu abubuwa to sayyidina abu zarrin ya sha gaban da yawa a wurin gudun duniya to sai wani mutum ya shiga gurin abu zarrin faja'ala yuqallibu basarahu a'a da ya shiga gidan Abu Zar sai ya kasance yana ta kalle kalle haka ya shiga ɗakin Abu Zar yana ta kalle kalle haka ya duba cin ya duba can fi baiti a gidan Abu Zar din fa qala sai yake cewa ya Aba Zar aina mata'ukum ya kai sayyidina Abu Zar ina kele kelen duniyan ku kai baka da komi ne shi yana sa ran ya bi kyale-kyale na duniya a gidan sayyidina Abu Zarri. Qala sai ce inna lana baitan nuwajjihu ilaihi saliha mata'ina. Sai ce ayya ai akwai wani gidan da nake da shi. A can nake tare kyale-kyale na. Duk kyale-kyale mai kyau can nake kaiwa aji. Ai amliku baitan akhara ajma'a fihi al-asasa wal mata' al-jayyid. abin da yake nufi yana nufin ina na mallaki wani gidan ai ba wannan gidan ne kadai nake da shi ba ai na mallaki wani gidan wanda can ne nake tara al-asaf kelekelen daki wal mata da sauran kelekelen gida ma gabaki daya aljayi duk wani abu mai kyau to can nake kai shi wannan tsohon gidan kawai ka bata ma kanka lokaci kai ta tara abu mai kyau a tsohon gida ragagwababben gida gidan da ba shi da kima ko ka tara abu mai kyau ma ba zama kin shi ba saboda gidan ragwabbe ne ai ai ina da wani gidan ne can a can nake tarawa Allahu akbar ya qasudul akhirata yana nufin gidan lahira Allahu akbar yace gidan lahira can muke tara abubuwan mu masu kima masu dadi masu daraja can muke zuwa muna tarawa qale shi innahu la budda laka min mata'in ma dumta hahuna shi wancan gidan da muke tattara abubuwa masu kyau ɗin in dai za ka zauna a can gidan tilas sai ka sami ƙyale-ƙyalen da za ka sa a gidan ba wanda zai samu ka wani ƙyale-ƙyale kai za ka je ka ƙyalƙyalce gidanka kai za ka je ka yi ma gidan fenti kai za ka yi ma gidan decoration kai za ka yi ma gidan duk abin da ake ba wanda zai maka sai ya ce ƙala inna sahibal manzil la ya da'una fihi domin shi wannan gidan da muke ciki da ka gan mu kake tunanin wai mu sa kyalekyalen mu to me gidan ba zai bar mu a gidan ba fatattakan mu zai kun gane batun da kyau wannan gidan gidan duniyan nan akwai mai gidan walillahi mirathus samawati wal ard walillahi ma fis samawati wa ma fil ard da haka wannan gidan na wani ne na Allah fatattakan mu Allah zai ba zai ba mu a cikin ta ba amma can ne gidanka wanda yake automatic ne an baka an baka an baka shi faufau ba za ku yi tarayya da kowa ba don babu gado ba za a ce wa warisa Sulaimanu Dawuda ba ba za a kawo wannan gadon ba ba gado kai aka ba kai ne in ka same shi kawai ka riga ka samu ba gado matanka da 'ya'yanka ba wani gado ba kuma zai tawaya ba amma shi wannan akwai mai shi kuma mai shin nan ba zai ban mu a ciki ba yace wa dakhalu ala ba'd as-salihin wadansu mutane sun shiga wurin wani mutumin kirki daga cikin bayin Allah na kwarai fa qallabu basarahum fi baitihi sai suka zama su ma irin yadda wancan ya shiga gidan sayyidina Abu Zarrin yana jujjuye ido yana son ya ga kelekelen duniya ya ga ina aka aje kaza ina ne kaza ina ne kaza da gida dai irin komai din nan gayi nan to su ma haka suka yi a gidan wannan mutumin kirki wa qalu sai suka ce inna nara baitaka baita rajulin murtahiz suka ce ala gafarta malam wannan gidan na kaman ga kaman gida ne na wanda yake zai tashi yanzu yanzu gida ne ba na mazauni ba faƙala sai ce la'artahe ya ce a ne ba zan bar wannan gida ba ba tafiya zan yi daga wannan gidan ba walakin utsaradu ardan fatattaka na za a yi kun fahimta ya ce ni wannan gidan ba ni zan bar shi ba utsaradu ardan fatattaka na daga gidan za a yi ko rana za a yi tawaffatu rusulana wa hum la yufarriqun ai mala'iku suna nan ba su yi ƙasa a gwiwa ba suna aiki in dai lokacin ya yi ko ka so ko ka ƙi ko ka shirya ko baka shirya ba fatattakan ka za'i ya ce falmar umarna layu tsalaba minhu an yar hali min hazihi duniya ya ce babu wani daga cikinmu nan wai da za a zo a nemi to allawa ne kai haƙuri mana ka koma gidan lahira ba za a zo a nemi haka daga gare mu ba bal yutaradu minha dan adam za a kore shi ne daga wannan gidan tsardan kora kora za a yi mishi sosai fa yu'khadhu fi thaniya cikin sakan an dauke shi an gama cikin sakan daya an yi an gama kawai shikenan wa takhruju ruhuhu bidun isti'zanin wala imhan wannan ran da kake kaɗifiri kana ganin kamun ka isa kana tinƙaho to haka nan wannan ran za ta fita ba tare da an nemi izininka ba ba tare da an maka jinkiri ba wala i'ta'u fatarati muhlatin lil mughadara ba kuma za dan baka dan time dan lokaci ba wanda zaka ce to bari in shirya kamar yanzu a zo a ce maka ana son za a tafi gari kaza zaka ce to bari in je in shirya ka dauko jaka ka sa kaza ka sa kaza ka dauko makilin ka dauko buroshi ka dauko waye ka dauko waye har caja bank za ka sa saboda karka nemi wayanka ya nemi caji ka rasa a ɗauki atm duk ana tattali ne za a yi tafiya to wannan tafiya kenan takaitacciyar tafiya amma wancan tafiyan wallahi ba haka za a yi maka ba akwai wani wanda zai baka wani notice ne to sai dai in notice ɗin da za a baka ga masu hankali in aka sa maka ciwo to kila an baka duk notice ɗin da ya kamata a baka aka sa maka ciwo ko aka sa maka tsawon shekaru kaga ka kai shekara 60 70 to ya riga an yanke maka hanzari awalam nu'ammirkum ma tadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir an yanke maka hanzari kai shekara 60 ma ai ta yawa fassaran da malamai suka yi shine shekara 40 shekara 40 duk wanda aka bashi dama kai shekara 40 an yanke miki an yanke mishi hanzari duk wani hankalta da ya kamata ya kamata ya hankalta duk abin da ya kamata ya gane ya kamata ya gane duk wanda ya ɗauko ɗabi'a har ya kai shekara arba'in yana yin ta to Allah ya kyauta ƙila da ita zai mutu duk wanda ya shekara arba'in yana alkhairi kyakkyawan zaton da ake shi ne ba zai bari ba amma wanda bai gane inda aka sa gaba ba har ya kai shekara arba'in to sai dai inda rabo shi ya sa mutum ya zama cikin tattali kar ya zama cikin shantakewa abu na biyar da zai taimaka ka nisanci wannan mummunan ɗabi'a na ataraf ya ce man nazara في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد زهدا ليس له نظير duk wanda ya kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga irin yadda rayuwar annabi ya tattaru ya cika da zuhudu wanda yake ba shi da kini ba shi da tamka ya da'uhu ila limtisali wal ittiba wanda irin wannan tada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiran ka ne akan ka zo ka kwatanta ka bi irin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an anas bin malika radiyallahu anhu qala daga sayyidina anas yake cewa lam ya'kulin nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata wama akala khubzan muraqqaqan hatta mata sayyidina anas a matsayinsa wanda ya zauna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma yana ma manzon Allah hidima ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai taɓa cin abinci a tebur ba sallallahu Alaihi wasallama bai taɓa cin abinci a tebur na abinci bai taɓa yi ba har yaba duniya wa ma'akala khubzan muraƙaƙan manzan Allah bai ci gurasa mai taushi ba hatta mati har ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam ko an abi hazim qala daga abi hazim yake cewa sa'altu sa'altu sahal bin sa'id radiyallahu anhu fa qultu na tambayi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sahal bin sa'ad yace nake ce masa hal akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naqiya shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba cin gurasa na farin fulawa ne kakki fulawa da irin wanda kake gani muke da shi annabi ya taba cin gurasa na fulawa ne kakki wato irin wannan mai taushin nan fari فقال صاحب سي سالكي cewa ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين من حين من حين ابتعفه ابتعفه الله حتى قبضه الله ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi bai taɓa ganin niƙaƙƙen fulawa fari mai taushi ba ya gan shi a gidansa wai za a yi amfani da shi bai ga wannan ba har ya bar duniya har Allah ya karɓi rayuwarsa. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخر ya ce na sake tambayan sahal shin a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuna da injin sarfe? ƙala mara a rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama mun halan min hina bi ta'afahullahu hatta ƙababahu ya ce tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi sallama manzan Allah bai ga injin nika da idan shi ba injin surfe da idan shi ba har ya ba duniya mai yiwa kila kafin aiko shi kila ya gani a ƙasan sham ko a wani guri amma tun lokacin da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi sallama bai ma ga waɗannan abubuwan bane ballantana a ce ana amfani da shi a gidansa qala qult كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول to ya kuke cin sha'ir saman ka ce shinkafa sun farira ya kuke cin shinkafa sun farira kuma ba a sirfe ba ba a kai ta gumi ba kala sai ce kunna na tahanuhu wa nanfuhuhu fa yatiru ma tar wa ma baqiya farrainahu fa akalnahu yace abin da muke kawo muna daddakawa ne ko muna ninnikawa in muka nika sai mu tankadi ko mu shiki wanda ya fita abin da ya fita ya fita wato kwansan da zai fita ya fita wanda kuma ba zai fita ba yana nan to shine dai za mu samu abin da ya ragu sarraina sai mu jika shi da ruwa yi taushi fa akalna sai mu ci sallallahu alaihi wa alihi wasallama an abi burda ta qala daga abi burda yake cewa akhrajat ilaina aisha radiyallahu anha kisa'an wa izaran ghalidan na Aisha ta fito mana da kisa'an wani mayafi wa izaran da wani gyauto ghalizan mai kaushi mai ƙarfi mai kaushi haka mari daɗi faƙali sai take cewa ƙobida ruhun nabi sallallahu alaihi wasallam fi hazaini wannan tufafin a cikin shi aka karɓi rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ciki aka karɓi rayuwar annabi sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ya ce wa ƙaddara ba kafirun minas sahaba والتابعين أمثلة حية أمثلة رائعة للزهد والتقلل من حياة الترف والملهيات والملذات rayuwan sahabbai da rayuwan tabi'ai an buga misali rayuwan sahabbai da tabi'ai ya buga mana misali mai kyau a wurin zuhudu da yadda suke takaita ma kansu rayuwa cikin facaka da miƙe kafa cikin ni'imomin duniya da ainihin kyale-kyale da abubuwa masu shagaltarwa ya ce fa haza mus'ab bin umair radiyallahu anhu ya ce ka dubi dai irin mus'ab bin umair alladhi kana yudrabu bihi al-masal fi tarafi fi quraish yace wanda yake ana buga misali da shi wurin kecere ni wurin kecere ni da facaka da sharholiya a cikin quraishawa falam yakun man yudanihi fi libasihi wa qibihi wurin rayuwar shi wurin tufafi da wurin yadda yake jin dadin rayuwa ba ma wanda ya kusa da shi ba wanda ya kusa da shi ne cikin matasa sun mataraka hayatul mutarafi amma lokacin da ya imani da Allah sai ya kyala wannan rayuwa na sharholiya walta haƙa da rakabin zahidina ya koma ya sadu da tawagan masu gudun duniya walamma mata lokacin da mus'ab ya bar duniya ya rasu ma wajadu lahu kafanan yakfihi likafanin ma da zai ishe Mus'ab bin Umair an rasa wa ma wajadu illa burdatan abinda suka samu dan mayafi ne idza ghattaw biha ra'sahu badat rijlahu in sun rufe kansa sai kafafuwansa su bayyana wa idza ghattaw rijlaihi bada ra'suhu in sun jawo sun rufe kafafuwan sai kan Mus'ab ya bayyana sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin Abdul Aziz مثال رائع آخر لمن زهد لمن لمن زهد بعد حياة الترف يشي رايون سيدنا عمر بن عبد العزيز مثالي ne rayayi ga wanda ya zuhudu a cikin duniya bayan rayuwar facaka Umar bin Abdul Aziz shugaba mai adalci wanda ake sadar da shi da rayuwar sahabbai khulafa'ur rashidun in ana taɗin shugabanci na tsoron Allah na adalci in aka ce abubakar umar Usman aliyu to sai a ce umar bin abdulaziz jikan sayyidina umar ne amma kafin hawan shi mulki shi ma fa miƙe kafa cikin ni'imomin duniya ne kawai shi ma holewan ake yi sosai amma daga ranar da aka zo aka ce kai ne sarkin musulmi to wata batal ilahi tabtila sai ya koma ga Allah gabaki ɗaya. yi watsi da duniyan da abin da ke cikinta yi watsi da kyalekyalanta shi ne ke cewa ga misalin rayuwansa ya ce an hajjaji sawaf ƙal أمرني عمر بن عبد العزيز وهو وال على المدينة أن أشتري له ثيابا فقوم الآيانني مذاكة أنا إن شاء الله تعالى أزمة قبا سيما قبا دبياني أكان عمر بن عبد العزيز لإرن يد يوفين تد دونيا يوداتا لقد أليت ألنتا ya ɗauki zuhudu ya ɗauki tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbansa to duka dai wannan malin yana kawo mana su ne a matsayin in kana karanta irin waɗannan wato tarihin waɗannan bayin Allah nagartattu to dole ka ji duniya ta fitan maka a rai dole ka kazanta ta in dai kana da imani kuma matafiyanka irin matafiyan waɗannan mutanen ne wanda ko matafiyansu dama ba ɗaya ba ne shi zai ga kawai sun takura kansu ne a banza to kuma yanzu duk rashin daɗin da suka ji sun wuce shekara dubu da wani abu kyakkyawan zaton da muke musu suna cikin rahaman Allah subhanahu wata'ala da gafaransa da aljannansa wanda kuma ya ƙi ɗaukan tafarki irin wannan ɗin ya gama belayin shi da gantalin shi a duniya ya tara abin da bai kashe mishi kishi ba sai dai azabtarwa da wahalarwa sannan ya gama rayuwar nasa kuma ya fada cikin fushin Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya dora mu akan daidai Allah ka azurta mu da gudun duniya Allah ka raba mu da muguwar dabi'a ta attara Allah ka warkar da mu daga wannan cuta Allah ka sanya mu tafarkin magabata a cikin addinin mu da cikin rayuwar mu gabaki daya Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyil karim فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك